kitabu hiliyati talibul ilm na malam bakar bin abdullah abu zaid kuma wannan shine darasi na hamsin da uku a darasin da ya gabata mun yi karatu daidai gabar da malam bakar yake cewa fa'ajilin nazar inda alwaridat bi takhrijil furu' ala al-usul wa tamamil inaya bil qawaid wa dawabit dalibin ilimi ya zamanto mai matukar kulawa da al qawaid da ad dawabit wato ka'idoji irin na ilimi da kuma ad dawabit su ma dai ka'idoji ne irin na ilimi duk da cewa al qawaid a'ammu min ad dawabit وأجمع وأجمع للنظر في الفرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب وجلب التيسير وسد باب الحيل والذرائع توانا مغانا تمالا بكر بن عبد الله أبو زيد شيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ya fara yin sharhin wannan lokaci ya cin mana yana kokarin bambanta mana me ake nufi tsakanin dawabit da qawaid ko dabit da kuma qa'ida qala al-muallif rahimahullah yace wal farqu bainal qa'ida wad dabit bambanci tsakanin qa'ida da kuma dabit anna ad-dabita yakunu bi masaila mahsuratin muayyana in kaji an ce dabit to yana da alaƙa da matsaloli waɗanda suke iyakantattu ayyanannu shine sai a yi amfani da dabit dabit akan wasu matsaloli taƙaitattu ayyanannu wal ƙa'ida ita kuma ƙa'ida aslun ita kuma asali ne ya tafarrawa alaihi ashiya'un kathira wanda abubuwa da dama suna rassantuwa daga wannan asali ɗin faddabitu kaga kenan ka kalli kalmar dabit aqallu rutubatan matsayinta yana ƙasa min alqa'ida daga ƙa'ida kama yadullu ala zalika lafzu kamar yanda lafazin ma yana nuni akan haka addabitu yadbitu al-ashya shi dabit wato kamar abu ne wanda yake kiyaye abubuwa wa ya jima'uha ya kuma tattare abubuwa fi ƙalibin wahidin cikin abu guda ɗaya. Wal ƙa'ida ita kuma ƙa'ida aslun yu'assasu alaiha ko alai, ita kuma ƙa'ida wani tubali ne wanda ake yin gini a kai, wato wani asali ne wanda ake yin gini a kai shi ƙa'ida ke. Aslun ta tafarra anhu aljuz'iyyat. wato kamar tushe ne wanda wasu rassa ke rassantuwa daga gare shi wannan kamar shine bambanci tsakanin dawabit da qawaid an gane ko ko tsakanin dawabit da kuma qaid qaida fa qawluhu fa ajil an-nazara fi al-waridat bi takhrij al-furu' 'ala al-usul wa tamam al-inaya wato ka zamto kana dan jinkirta nazari a cikin abubuwan da suka zo cikin alkur'ani ko hadisi ta hanyar fitar da rassa kamar da su asali da kuma cikakkiyar kulawa bil qawaid wad dawabit hadha min ahammi ma yakun wannan yana daga cikin abu mai matukar muhimmanci annal insana mutun yaj'alu nazarahu ya sanya nazarinsa ai fikirahu ma'ana ya sanya tunaninsa ya tajawwalu ya dinga yawatawa ɗalibin ilimi ya zama to in yana nazari yana karatu to ana son tunaninsa ya dinga kewayawa yana yawatawa bi takharijil furu' ta hanyar fitar da rassa alal usul daga asali hatta ya tamarrana har a wayi gari ɗalibin ilimi ya goge in ya saba wannan kamar istinbadi ne in kana yau da gobe za ka ka saba sai a baka wani abu ce kai istinbadi ka fitar da wani hukunci sai ga mutum yana a hankali zai goge sai ya saba li'anna ba'dhan nasi qad yafhamu al-qa'ida domin akan samu wani cikin mutane yana fahimtar ƙa'ida kama ya hafazul fatiha kawai zai zo al-mashaqqatu tajlibu taysir ya haddace ƙa'idojin usul duk ya rirrike su ya haddace su kamar yadda yake haddace fatiha walakin la ya'rifu an yakhruja alaiha sai dai ba zai iya fitar da wata matsala akan ta ba yanzu aka ce maka almashaqqatu tajlibu taysir ai ka'ida ce ga ta ka haddace ta to so ake ka rike ta ka dinga fuffutar da wasu hukunce hukunce a ciki duk sanda aka zo ma da fatawa sai ka kalli almashaqqatu tajlibu taysir ko kuma ka'idar dab'ul madarrat muqaddamun ala jalbul masalih tun kuɗe cutarwa shi ake gabatarwa wato akan jawo amfani a matsayinka na malami kullum abin da za ka yi kenan shi yasa ba za ka yi umarni ba sai ka yi hani kamar mutum ne ya zo asibiti da gyambo to kaga sai an wanke an sa sifirin an dirje an fitar da ƙwayoyin cuta sannan sai a kawo amfani sai a sa sai kuma ya warke na fata an gane to ya zamto a matsayinka na ɗalibin ilimi wayannan ƙa'idojin suna makana ka ta hanyar wata matsalar ba sai ka yi zuzzurfan bincike ba ko kuma sai ka koma ka tambayi malami wannan ka'idar za ta baka dama ka fitar da wani ainihin wata matsala to za ka samu yawanci sai ga mutum ya haddace ka'idojin kamar yadda malam ya faɗa amma bai san yadda zai fitar da wata matsala ko wani ainihin wato hukunci ba daga cikin wannan ka'idar wa hadha la shakka annahu naqasun fi tafkir wannan ko shakka babu shakka Uthaymin yace naqasu ne a cikin tunani ga ka'ida ka haddace to ai kamar formula math ce in an baka ai duk inda ka ganta kawai zaka solve amma ga ta ka haddace ta amma an baka example ba zaka iya solve ba to me amfanin haddace ka'ida da kai ina fata an gane an baka ka'idar sokatuwa ai wannan wannan ba ka'ida bace aka baka sokatuwa to kaga an baka wannan kaida an baka ita ne dan ka zamanto kai amfani ko quadratic equation shi ma ya akwai formula ko to an ba baka wayannan ai an baka ne dan duk inda kaga irin wannan kaidar zaka iya solve ta amma duk sanda kaga wannan matsalar sai ka koma wajen malamin ka ga kaida kana tare da ita to wannan gaskiya na kasu ne ga dalibin ilimi ya zamto ko da yaushe ya baya iya ga kaida ya haddace amma baya iya yin tunani ya fitar da wani abu daga cikin wannan kaida din yace ko shakka babu wannan nakasu ne a cikin at-tafkir fala budda babu makawa an yaji tahi da dalibin ilimi ya dinga kokari wa yujila nazarahu ya dinga yawo da tunaninsa bi takhrijil furu' ta hanyar fitar da al-furu' reshe ala al-usul daga asali ka san wannan reshen in ka tashi aka ce mai da shi zaka iya dawo da shi ka da da shi nan ne asalinsa sai ka mai da shi wannan ne asalin in aka ce fitar da rassa a jikinsa zaka iya fitar da kazare kamar ariyar rediyo zaka iya fitar da rassa daga jiki wa tamamul inayati bil qawaid wa dawabit kuma dalibin ilimi ya zamanto yana da cikakkiyar kulawa game da ka'idoji da kuma ad-dawabit wa kada arabtumul farqa bainahuma kuma kun riga kun san bambanci tsakanin ad-dawabit da al-qawaid mun riga mun karanta a baya قوله وأجمع النظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام هذا أيضا مهم وأن شما شك أثيمين يشي وأن شما ينادي مهم وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك هكا أوجم لمن حديثي ينادي مهم يعني يأتي مثلا نص ظاهر شين ذاك نص يازو ظاهري ظاهره الحكم بكذا ga nassi ko hadisi ya zo zahirin hukuncin wannan hadisin kaza ne lakin idza ta'ammalta hadha nassa sai dai in kai nazari sosai kai zurfafa tunani kai lura game da wannan nassin wajadtahu mukhalifan lil qawaid al amma sai ka samu kuma ya saba da wata ka'ida cikin ka'idoji amma fi shari'ati fama mauqifuka to me matsayarka in ka samu ga wani nassi ya ci karo da wata ka'ida ya zaka yi naqulu muna cewa labudda an narji'a ila alqawaid ba makawa fa matsayin mutum da dalibin ilimi sai yana komawa cikin qawaid in aka sanya ka'ida to wannan qa'i qawaid din sai kana koma alqawaid allati hiya alusul wanda qawaid din nan sune alusul din bal kal jibalu kal jibal tarassa biha al-ard wato qawaid din nan fa sune kamar duwatsun da suka kafu suka rike kasa haka dalibin ilimi yake kafuwa ya kama kasa in yana da ƙawa'id da dawabi ba za ka zamanto ka kama ƙasa ba ilimi bayan kana mashashara ko kuma kana da talaucin alƙawa'id ba ka da ulumul ala ƙa'idoji da malamai suke fitar da hukunce-hukunce na usul da makasidu shari'a duk ba ka da wa yi hukamu ala haza bi ma ta kata hal sai zamto wa yi hukamu sai a yi hukunci ala haza akan irin wannan bi ma ta kata hal da irin abin da hali yake hukuntawa وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة المقبول الثبت malamai suna faɗa game da inda mutum a ne mutum ne amintacce almakabulu thabt wanda ana karɓar maganarsa ana karɓar hadisinsa sai ya saba wa man huwa arjahu minhu sai ya saba wa wanda ya fi shi rinjaye wanda ya fi shi zama tika fa inna hadithahu hadha gashi shi tika ne amma ya ruwaito wani hadisi da ya saba wa man huwa awsaqu minhu to wa in kana min haythu nazari ila mujarrad tariq na hukumu bi sihhati in ya kasance ta fuskar kallon hanyar da hadisin ya zo ne to na hakumu bi sihhati sai mu hukunta cewa wannan hadisin da wannan sika din ya ruwaito wanda ya saba wa awsaqu minhu to sai mu ce wannan hadisin ya inganta naqulu hadha ghairu sahih sai mu ce a wannan ba daidai bane ba za mu ce ya inganta ba duk da cewa hanyar da ya ruwaito ta din ta inganta saboda shi sika ne kuma ya ruwaito ta hanyar da babu matsala a kanta to ba za mu ce wannan hadisin da ya ruwaito sahihi bane limaza me yasa li'annahu shadh domin ma rawahu thika mukhalifun lima rawahu al-awsaq minhu shadh kenan a ka'idar malaman masalahul hadith ma rawahu thika mukhalifun lima rawahu thiqat ko ma rawahu thika mukhalifun lima rawahu al-awsaq minhu shadh akwai wata wata ka'ida ta malaman masalawul hadis akwai hadisin da ake kira mahfuz akwai kuma shab to shi shab shine wato mutum amintacce malami amintacce sai ya saba wa dandazan amintattun malamai to wannan magana da ya ruwaito da ta saba wa dandazan amintattu shab sunanta saboda ba zai yi ba ya fi su karfi tunda duk amintattu ne kuma sun fi shi yawa a ina aka fi tsammanin a samu kuskure daga shi wajensa domin shi shi kaɗai ne su kuma suna da yawa to shi sa maganarsa sai ta zama shaz maganar wa'annan sai ta zama mahfuz a ilmul hadith ko kuma ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu al-awsaq shi din amintacce ne amma sai ya rawaito wani hadisi da ya saba wa wanda ya fi shi aminci a wajen malamai wane ya fi wani aminci a hadisi amma sai wane ya rawaito wani hadisi sai ya saba wa wanda ya fi shi aminci to a ka'idar malaman hadisi wannan wanda ya ruwaito hadisin da ya saba wanda ya fi shi aminci wannan hadisin nasa sunansa shaz mun shiga wata abin da ina ganin shi sa sharhin shi ma ba komai muke karanta ba a ciki don kar mu tafi da yawa kuma a bace a hanya ko wallazi aujaba li kathirin min al-mubtadi'in fi talab al-ilmi an yasluku maslakan shadhan wanda wannan shi ke wajabtawa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi masu fara karatu sai kaga sun shiga hanya shaza hanya wadda take ratsatsiya huwa hadha wannan shine dalili a ani adamun nazari ilal qawaid wal usul thabita ma'ana ina nufin rashin yin nazari mai zurfi zuwa ga ka'idoji da kuma al usul thabita usul da aka tabbatar to wannan sai sa ɗalibin ilimi sai ga yana tafiya contrary da yanda malamai suke tafiya ma'ana yana sauka daga kan titi an gane ko wa hadha amrun muhimmun wa dhalika li anna shari'ata kullu shari'a inna ma ja'a li jalbi al masalih wannan al'amari ne mai muhimmanci domin shari'ar musulunci ta zo ne don ta jawo mutane maslaha wa tahsilul masalih diniya wa dunyawiyya ta kuma tabbatar wa mutane maslaha ta addini da maslaha ta duniya wa dar wa lidar'il mafasid dan kuma ta tunkuɗe wa mutane duk abin da zai cutar da su au ta qaliliha ko kuma akalla ta karanta cutarwar sawa'un kanat al-mafasidu diniya aw dunyawiyya sawa'un wannan barnar wato da shari'a ta zo ta tunkuɗe barna ce da ta shafi addini ko kuma barna ce wadda ta shafi harkokin mutane na duniya to insha Allah ina ganin sai mu tsaya a daidai wannan gaba din insha Allah za kuma mu koma cikin ainihin gundarin karatun mu ba sai mun bi sharhin ba duka kamar yadda muka taho da karatun insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik